إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 27 ga wata na jumatar akhira hijira shekara 437 wanda ya dace da biyar ga wata na hudu shekara ta 2016 yau za mu yi darasi na 60 daidai a wannan littafi alwaji fifike sunnatu wal kitab al-aziz darasinmu na 60 muna cikin bayani kan sallar idi guda biyu idi na musulunci layya da azumi mun zo muna cikin mustahabbai ababen da ake so a yi a lokacin idi mun ambaci daga cikin mustahabbai wanka sa kyawawan kaya ci kahin zuwa sallah a idi na azumi kuma da jinkirta ci a idi na layya da saba hanya a lokacin zuwa daban ta dawowa daban yanzu sai magana akan at-takabir fi ayyamil idain magana kabbara a cikin waɗannan kwanaki na idi guda biyu akwai wasu kabbarori wanda ya kawo hujja da fadar Allah mai girma da buwaya wadda tukuminu da iddata wadda tukabbiru Allah alama hadakun wa la'allakum tashkurun ya ce wa zalika fil fitr wannan aya ta dauko magana akan shaharar ramadan da zai fil qur'an wannan aya ya kawo hujja da ita ta cewa don ku cika adadi ko ƙididdigar kwanaki na da yake kanku na azumi na ramadan don bayanin ya biyo bayan haka ne kuma don ku girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku don ku zamanto masu godiya ga Allah ya ce wa zalika fil fitr wannan aya tana magana ne kan kabara kenan ta lokacin idi na azumi wa fil adha ita kuma a cikin lokacin layya ya ce kala ta'ala wa zukurullah fi ayyami ma'adudat faman ta'addala fi yawmin fala isma alayhi man ta'akhara isma alayhi man ittaqa wattaqullaha alamu annakum ilayhi tusharun karshen dai wannan aya wannan lafazin na wa zukurullah fi ayyami ma'adudat ku ambaci Allah cikin kwanaki kidaddagaggu to nan kenan ya fasa wannan kwanaki kidaddagaggu sune wannan kwanaki na sallah talayya yace wa qala kadhalika sakharha lakum litukabbiru la ala ma hadakum nan ma dai maganar wannan sauƙaƙiya da Allah kan wannan dabbobi na ni'ima ce dan ku kabbara kan abin da ya shiryar da ku nan ma dai wannan kabbara ya kan hujja da ita tana ni ne kabbara ta kwanaki idi na layya sai kawo ruwa da Imam Bukhari ya rubuto cikin sahihin shi yace qala al-Bukhari kina wannan magana tana cikin sahih al-Bukhari imam bukhari ke cewa wa qalibun abbas wa yuzkuru smallah fi ayyam ma'lumat wannan aya ta suratul hajj tan da Allah ke cewa su ambaci Allah cikin kwanakai sanannu to wannan me ma'lum me ayyam ma'lumat shine ana ibn abbas ke fassara wannan ayyam ma'lumat da cewa ayyamul ashar wannan kin kwanaki guda goma na watan zulhijja sune magana ta kenan ayyam ma'lumat wannan kwanaki sanannu sune kwanaki na ayyamul ashar kadi wannan ayyam ma'dudat ayyam ma'lumat duk suna karantar da kai cewa alqur'ani idan ka tsaya haka zunzurutun baki aka tsaya kai mai cewa masu mabarusa da sunna to me kwanaki ma'alumat me kwanaki ma'adudat an ka rike mutum balle mai cewa ba ruwan shi hadisi ya zai baka amsa ko ya ba ko ya shuru kyale ko shi ma ya ga ma ra'ayi na shi tunda nasin dai bai kawo su kwanaki ne kuma Allah ya umarni umarni da yin ambatan Allah ko girmama Allah a cikin wa'annan kwanaki ma'adudat ma'alumat ita kwanakin kididdigaggu kina san kina ha san yawan su kuma ce ma'alumat kwanaku sanannu Allah ma suna ma'alumat sanannu ma'adudat kididdigaggu amma babu shi da nasa Qur'ani a ce kwana goma ne kaza kwana bakwai ne kwanaki kaza ne kun ce ayyan ma'adudat ayyan ma'alumat kun haka Allah ce kuma Allah ya tabbatar sanannu ne kina Allah ya karana ma ku hujja tabbatar da kawo hujja da sunna Allah ta an san su kuma duk da babu nasin zan iya qur'ani yace ma'dudat kuma wannan kwanakin an kididdige su duk da Allah bai ambata ba kenan wajibcin magana koma ga sunna ka san ma'ana ta alqur'ani yace wal ayyam al ma'dudat kenan ayyam ma'lumat yace ayyam al ashr ibn abbas yace wal ayyam al ma'dudat kuma kididdigaggu ayyam at tashriq kenan kwanaki na asa kwanakin yayyani kwanakin sallah dan ana margen nama a sa a cikin rana ya bushe ana kira wani kwanakin kwanakin kwanakin sallah ta layya duk da magana sun ana nin har sallah a kwanaki biyun sallah uku na sallah magana mai za mu gargana mahirin jayi tun daga yawmul arfa tun daga yawmul arfa har zuwa karshen kwanakin mina shi magana mai karhi insha Allah to nan yace wa kana ibn umar wa abu hurairah يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما zamu ga akwai magana sananna a wajen malamai balle na mana na malikiya abinda ke cikin littawai ana maganar cewa wannan kabbarori da ake a kwanakin idi na layya suna yin su a bayan salloli na farilla guda biyar haka ya shahara a wajen malamai na malikiya balle a nan haka ake yawan yi haka muka isko kurin kabbara ba a yin ta sai bayan salloli na farilla guda biyar to nan imam bukhari ya wannan babu yake ka maka hujja ya kama hujja wannan kwanaki ko wannan kabbarori ba magana kayyadewa da sallah kaza ko ta farilla ko ta nafila sai kama ruwaya ta ibn umar da abu huraira suna huta ma su ga kasuwa don faɗakarwa a wannan kwanaki yukabbiran suna kabbara don mutane su tuna kamar su tunatar da su da kabbarori na wannan kwanakin wai kabbirun nasu ma mutane suna yin kabbara bitakabiri ma da yin kabbara ta ibn umar da abu huraira nan wai ba suna yi ba kabbara tare da sauti guda a tambihi suke daga murya dai ko mutane saurahe su doka don kasamance a wannan lokaci kina dai akwai kabbara kuma cai a kasuwa ma da sauran tituna ba sai kenan bayan sallah ba ya ce wa kabbara muhammad bin ali halifan nafila nan muhammad bin ali shi ne ake abu ja'far al-baqir wannan muhammad bin ali ya ce iya kabbara halifan nafila hamma ba nafila na kenan cewa farilla to ga wannan magabaci iyayen kabbara hatta a bayan sallar ta nafila kenan bayan farilla bayan nafila a cikin ka kenan kwanakin babu wani lokaci ko wuri kayyadadde wanda aka kayyade yin kabbarori a wa'annan kwanaki yace wa kana umar radiyallahu anhu yukabbiru fi qubbati bi mina fa yasma'uhu ahlul masjid fa yukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartad mina takbira ya ce umar bin khattab radiyallahu anhu shi ma yana kabbara a cikin runhon shi ta mina kabbarar da yake daga murya yake fasama'u ahlul masjid hal yan masallaci kenan masallaci na zamu ce na aka ce na haif shine masjid mina masjid mai aka ce masjid haifa ne shine a nan shine kusan wurin jiwa kenan wanda yanzu ma gari manyan mutane suna kawo mai aka ce sun ana ana mahiyawa tanti na manyan mutane manyan baki npip aka ce manyan masu kudi ana kasa kusan wannan masallaci daga shine sai mina sai wurin jiwa kai wanda annabi sallallahu alaihi cewa annabi saba'in ya yi sallah cikin wannan masallaci don annabawan duka sun zo aikin haji ne kuma a ciki suke sallah ta kina yi sallah kuma a shiga a jiwa wannan shi da iya kwanta nan umar ya yi kabbara a rumfashi ta mina in ya kabbara fa isa ma'uwa alul masajid yan masallaci su ji kabbarar shi su ma fa yukabbirun fa yukabbir al aswaq yan masallaci su yi haka yan cin kasuwa kasan a can mada amina ko wurin kamar da ke a yanzu a wurin sai da kayan kasuwa su ma suka cikin kasuwa su ji kabbarar su ma su ɗauka ya ce haka suke hatta tartajimina ta kabira halmina ta ɗauki gumuza ko ina da kabbarori allahu akbar allahu akbar ko ina ka jin kabbarori a cikin mina wannan kenan ya ce wa kare bin umar yukabbiru bi mina tilka ayyam وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فستاته ومجلسه وموشاه تلك الأيام جميعا ما البخاري بكاري وانا مغانا با yake cewa haka an samu ibn umar bayan umar ibn umar yana kabbara a kwanakin mina nan an muka ce kwanakin mina kina mu a nan za mu ce kwanakin sallah kurin talayya tun daga wunin arfa wunin sallah har zuwa kwanaki uku na ayyamu tashrik duk da muna cewa kwanaki biyu ne bayan sallah kwanaki uku ne bayan sallah bayan sallah ta talayi an yi goma ga sallah goma ga wata ake sallah to wannan ayyamu tashrik wanda ake yanka amina a cikin su duka suna cikin ayyamu tashrik hatta da yanka akwai masu ganin cewa ai yankan layya da ran sallar layya da kwana biyu magana mai kari duk ayyamu annabi ya kira ayyamu tashrik ayyamu akallan wa zabain duka wannan kwanakin guda uku na bayan sallah ba ya kwanaki biyu ba kenan da rasar layya da kwana uku bayan layya suna cikin kwanakin sallah a yamin tasharik wanda mutum yana iya layya a cikinsu to kenan iya ne waɗannan kwanaki ana kabbarori nan ya ce ibn umar yukabbir bi mina iyayen kabbara a mina tilkal ayyamu a waɗannan kwanaki na ayyamin tasharik ya ce yana yi halfar salawat iya kabarorin a bayan salloli wa ala firashi ka har akan shimudar shi wa fi fustati da cikin hemash wurin wurin hemash wa majalisi da duk inda yake zama cikin mina ko ina kenan babu wurin da ya keɓance wurin kwanciya ne wurin huta da yema ne wurin duk wani wurin da ya zamana a cikin mina a wannan kwanakin yana kabbarori wa mamashahu haka duk a cikin halin tahiya ma a cikin halin tahiya ma yana yi ya ce tilkal ayyama jami'an duka wannan kwanakin ba keɓancewa wannan ya ce wannan ke da shi ne hujjar cewa mu a nan abin da shahar mu a wajen gudun sai bayan sallar farilla ake yi ba sai bayan farilla ba duka lokaci illa bayan farilla shi ma ana yi ya ce hamma bayan nafila za mu kan insha Allah can bayan mun karanta ta Muhammad bin Ali yana yi hatta da bayan nafila yace wa kanata maymuna tukabbiru yawman nahar maymuna kenan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma tana kabbara a kwanakin mina ko a kwanan ara sallah kenan har rai ma'ana sallah ta nake mata ma na yi wa kullum nisa yukabbirna khalafa abana bin usman wa umar bin abdul aziz haka mata ma suna kabbara bayan aban bin usman ya zama to kamar amiri ne a wancan zamani don ganin dan amince ko zan shi yake iya amiri a ma'ana abdulmulki bin marwan a zamanin shi wannan ya tabbata dai a iya wannan shugaba ne shi wani al'umma wancan zamanin shi ma yana kabbara kuma han mata na dokan kabbara a bayan shi haka umar bin abdulaziz suka ce khalifa na biyar inda akwai na biyar wanda an san shekara ta ɗari ce jika umar bin khattab wanda ake cewa dai bayan wannan halifa guda hudu ba taɓa samun shugaba ba a cikin al'umma ta musulmi kuma ta duniya wanda ya jagoranci wanda yake mai albarka mai adalci kamar shi sai da shekara biyar kaɗan kaɗan yayi umar bin aziz to kenan wa'annan duk an samu suna yin kabbarori layaliyar tashariq ma'ar rijal fil masjid haka kuma a masallaci ma suna yi tare da maza a masallaci ana wannan kenan ba sai a wuri kaza ba tunzu ya tabbatar dai na mun samu hujja kawai hujja duk waɗannan kwanaki na sallah ta layya tun daga an ce magana mahi ƙari tun daga kwanakin wunin arfa magana mahi ƙari ko abin da ya shahara daga idi na layya daga an taso daga idi tun zuwa idi a yi ta yi har zuwa ƙarshen kwanaki na mina ya ce wa waƙatu filfitar lokacin wannan kabbarori a sallah ta azumi min hini ya khuruj ila musalla hatta yusalli lokacin ta a idi na azumi lokacin da mutum ya huto daga gida sallah ta azumi har ya zuwa wajen sallah iya kabbara har a yi sallah a ƙari hatta salli har yi zuwa sallah a azumin sallah ta azumi qali ibn abi shayba haddathana yazid bin harun an ibn abi zaid an az-zuhri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير وأن رواية إمام الزهري imam zuri na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana huta a kwanakin idi na azumi yana kabbara tun daga gida kenan har ya zo wajen sallah kuma wa hatta ya kade sallah har ya kare sallah fa idza qada salah qata at-takbir idan ya kare sallah sai yanke kabara a azumi sallah ta azumi a nan mushkilar da take nan an ce ana zuri zuri tabi'i ne ba sahabi ba ne ba kuma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ko ya kasance shi ne daga cikin cewa malaman hadisi ana irin wannan idan tabi ya ce manzan Allah ya ce ya ce hadisi ne mursal iya da mushkila wajen kawo hujja a wajen malaman hadisi kamar yadda imam muslim cikin muqaddama ke cewa wal mursal min ar-riwayat fi asl qawlina wa qawla al al ilm cewa laysa laysa bi hujja a takeice haka haka imam al-bar ke cewa duka malamai hadisi sun tabbatar da cewa ba ka hujja da hadisi mursal mursal wanda abin da yake ibara na istilahi malaman hadisi cewa abinda tabi'i ko mallai babban tabi'i ya ce annabi ya ce kaza ɗan wa miya anan za mu gano takatsan magabata yadda suke wajen takatsan kan magana manzon Allah a ce ya ce wa'annan yan uwa sun ga sahabbai da idansu almajiran sahabbai ne kai tsaye kuma manyan sahabbai ma amma idan suka ce manzon Allah ya ce kaza duk matsayinsu duk tsoron Allahnsu malaman hadisi su ce a'a muna nan dai ba za mu iya kawo hujja da wannan magana ba mai hujja malaman hadisi abinda suke tsoro ka aje wani tabi'i ne dan uwansa ya gaya musu wanda musan kowa ne ne ba sai mun san dai tabbas annabi bai gaya ba dan annabi gaya nan ba muna tabbacin annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ba kun bai gaya nan ba amma ce manzo Allah ya ce kaza wannan tabbas annabi gaya nan ba manzo amma ya ce manzo Allah ya ce kaza to amma duk da matsayin shi amma mu 'yan baya saboda neman magana ta kan wajen kawo hujja sai mu tsaya don yakan yi labari inda ya ce sahabi ga mushi a masha'ala ba matsala komi inda ya ce sahabi ka zaga muni ba matsala ta kani to a matsalar yakan yi tabi'i ne dan wunshi shi kuma tabi dan wunshi ba bi kamar za'an ba kuma inda mun san wani tabi'in ne ya gaya mai ba san kowa ba kun ce manzo Allah ya ce kinan wannan abin ihtimalikin ba a san ba wane ne ya gaya mai sahabi ya gaya mai kowa ga mishi sai malamai su ce a nan ba za mu iya kawo hujja a addini ba da hadisin wannan magabaci mutumin da ya ga manzan Allah ya ga sabbai ya rayu da su amma aka ce ba aka hujja da makancin manzan Allah ce maga mutane a yau saboda jahilci da addini mutum bayan shekara dubu da manzan Allah shekara dubu da wani kusan rabi ya zai ce maka manzan Allah ya ce kuma ka yarda ko ka ɗauka yan baya malaman wannan yan ɗari kusuransu zai zo kurin ma ya ce malam shiga kuwa na ce kaza ko ya ga manzan Allah ce da kaza ko annabi ko ya koda yanzu ya rubuta littafin manzan Allah ce kaza mun san tsakanin annabi sallallahu tsakanin su kai wajen 500 zuwa 1000 wani amma yace manzan Allah ce a littafi wannan shi ya kawo ɗan waƙariya ta yawa cikin littafin shi'a dan zuwa shi'a a yau a malaman shi'a yau malami sai ya zo ya littafi babba babban malami na girmawa ya cika littafi da manzan Allah ce kaza wannan ya ce kaza babu isnadi ɗaya wanda ya dogara ya ce annabi ya ce kaza wani a littafin da yawa na malamai ana akwai irin littafin an cika littafi da manzo Allah ya ce ana karantar da yara a makarantu a makarantu ana karanta a makarantu babu isnadi ɗaya don wada haka ilimin addini ana takatsantsan malamai magabata suna takatsantsankin magana in aka ce manzo Allah ya ce ana neman diginta wani wani wa kaɗan ne wa wani abu ne wuri kuɗan diba abubuwa matsayin mutanen amma ka ce a hadisi na mursal an mai shaida mursal ba za mu kawo hujja da shi ba mu ce ba ƙarya ce amma mu ba za mu kawo hujja ba da wannan magana mu ce manzan Allah ya faɗa balle har mu yi aiki da ita ga shi ga manzan Allah shekara goma ko sha biyar ma da annabi sallama amma ba a yarda a kawo hujja da magana shi ya ce manzan Allah ce sai mun samu a ina samu to in wa takaice dai wannan magana wannan ruwaya dalilin wannan illa ta imam zuhri ne yace manzo sallallahu alaihi wasallam iya huta a ranar idi yana kabbara hayyaje idi in ya kare sallah ya yanke kabbara to wannan abin da ya shigo wannan isnadin imam zuhri ne ya wada yace manzo Allah yace shine anan to ana muna neman yaya aka yi a wannan wurin aka kawo wannan hadisi shine imam ke cewa wa qala al-albani rahimahullah Allah ya albani albani ce wa hada sanadun sahihin mursal wannan hadisi bangaren isnadi sai mursal ne mai amma isnadin daga inda aka ciro maganar har zuwa ga imamu zuhuri an diba lahiya lau ba matsala wani isnadi sahihi ne amma mushkilar shi irsal cewa manzo Allah ya ce in ji tabi'i tabi'i ya ce annabi ta amma mun ce a aka tsaya tunzu ya ce amma albani ke cewa waƙad ruwa min waje na akar an ibn umar marfu'an a kharajar mulbai haƙi min tariki abdullahi bin umar an nafi an abdullahi bin umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنه راكعا صوته بالتعليل والتكبير فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله وقال البيهقي هذا أمثل من الوجه المتقدم anan abin da albani ya kawo wannan magana da ya ce wannan hadisi ne mursal amma sinadar shi iya da kyau me ya ce an samo da wannan labari ta wata hanya daban an ibn umar marfu'an an samu ga ibn umar shugabce manzan allah ya ce amma ruwa wannan ruwa ta imam bahaki ce ya samu wannan ruwa daga hannun abdullahi bin umar annafi an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi an samu wannan hanyar cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce jibin umar manzo ya kasance ya khuruj fil idaini iya huta a idi na azumi da layya iya huta ma al fadl bin abbas fadl bin abbas dan abin abbas da abdullahi bin abbas sun kanshi da ali da ja'far don an gida ne dai da hassan da hussein jikokin shi da usamatu bin zaid da zaid bin hassan da cikin ne a hutu da waɗannan da aka jero da aiman ibn umar aiman dan umar aiman aiman suna aiman dan nata umar aiman duk wannan suna hutarwa tare a wannan idin su huto rafi ana sautahu suna iya daga murya bi tahlil takbir da hailala da kabbara ya bi wannan hanya ya je wajen sallah in ya ƙalibi ta waccan a nan haidawa gida a nan menene magana suke su kawo a ƙa'ida ta malaman hadisi wanda wani abu da ya sha malaman hadisi yau abin namu mursal ya taƙawa bilmarfi wadda kan da'ifan ma'ana hadisi mursal in aka samu hadisi wanda yake marfu'i in dai marfu'i ne ko da akwai ɗan wata matsala kaɗan a cikin isanadin tun da an samu dan matsalar mu a can ya inganta wannan sahabi ya wadi ya ce manzo Allah ta kaza matsalar murishin samun sahabi to sai aka samu wata ruwaya hadisi na wani sahabi ya ce manzon Allah ya faɗi wannan abu kan can daman matsalar da ta sa samu matsala saboda rashin samun sahabi a cikin labarin to a nan mun samu sahabi to idan irin wani hanya ko da akwai ɗan rauni kaɗan ganin can mun samu isnadi sahihi da kar magana ga abin da muke da sahabi irin wannan a ƙa'idar malaman hadisi shine hanya da ake cewa wata hanya mai rauni kaɗan tana ƙarfafa hadisin mursal in dai hanyar hadisin marfu'i ne kenta wannan hujja ce a wannan ƙa'ida sananna a wajen malaman hadisi wannan ruwaya sai ta kama muka samu ta sami gindin zama duk da a ce imamu zuhuri ya wadi dalilin wannan ruwaya da ta zo ta wannan hanya sai ta ba wata ruwaya ta zuhuri mursal ta ba ta ƙarfi hadisi ya sami gindin zama ya zama tabbatacce tunan magana imamu bahaki da ya ce wa ƙalla bahaki hada amsal min wajen mutakaddim wannan hanya wannan hadisin ya yi wancan na farko nan menene imam bahaki ke ishara shi ya ishara wannan hadisi na biyu ba wancan namu na imam zuhuri ba shi muke magana wannan na biyu wanda mazan iya hauta ta da abbas da fada bin abbas da abbas waye wannan ruwa ne ta gaba yace ta yi waccan kari tunan shi kuma albani ke cewa qult ya albani wannan mai wannan yau ya shahid rasul namu na malama ya shiga wani masala ce ta malaman hadisi ya ce wa rijalun siƙat rijalun musulun gada abdullahi bin umar huwa al'umari al-mukabba albani ke cewa wannan hanya da imam bai ke ishara ta fi waccan ta mursal ya ce duka rijalikin sanadin siƙatin ne amintattu ne siƙa ne kuma suna cikin mutane imam musulun ke hujja da su banda abdullahi bin umar ba wancan ma ibn umar sahabi ne ba yace huwa al-umari al-mukabbar akwai al-umari al-musaggar wannan bane duka bashi malaman hadisi sun san da su wannan wani ne sananne wanda iya da matsala akwai al-musaggar Abdullah bin Umar musaggar asan shi shi wannan suka ne to wannan ruwaya Ubaydullah ba shi wannan Ubaydullah wanda a ce al-musaggar wannan a ce al-mukabbar wanda al-musaggar Ubaydullah bin Umar al-musaggar shi wancan hujja da suka ne amma wanda da'ifi ne iya da matsala matsala ba ta fata ce da yawa ba me matsala ya ce kenan wannan hanya akwai wani mai rauni a cikinta wanda wannan ibn umar al'umari al-mukabbar ya ce kalin imam zahabi ke cewa shi wannan al'umari al-mukabbar saduk saduk dole wanda ya haƙuri dai ma wuce da musa malada ko ba gari mutum gane malada abin da shi a wajen malamin hadisi iya cikin matsayi na mai kawo labar akwai sika a cikin mutum sika ne ko mutukin wannan dai lafazin saduk iya daga cikin daraja ta biyu wadda ba ta kai sika ba a wajen malamin hadisi kenan shi wannan saduk ne wanda yake cikin sanadin mai matsala amma bayan saduk amma ce iya da matsala wajen harda kenan shi ne sababin raunin wannan hanya ta biyu to sai albani ke cewa wani matsalahu huwa wa gairuhu بأنه من رجال المسلم إمام الذهبي حكى ونو إمام الذهبي سمع وانا مالمي إشارة da cewa duk daga matsayin shi iya daga cikin wanda imam musulmi ke kawo su wajen shawahid tufamin tudu yusuf shahadu bihi irin wanda mutumin a matsayin shi iya cikin wanda in aka su kawo ruwaya ko da ita kadai a karan kanta ba a hujja da ita amma ana istishhad kara ma wata wani hadisi karfin gwiwa a wajen malaman hadisi ya ce fahu shahadun salih limusal zuhuri kenan wannan ruwaya ta biyu muke magana a nan ranar iya huta da fasar bin abbas da abbas da waye da aliyonan waya huta da su wannan labarin ke magana kan shi ya ce irin wannan hadisi iya daga cikin shahid wanda ya yana gyara mustalakin zuhuri da aka ambata da farko sai ke ce fal hadith sahihun indi mawqufan wa marfu'an albani ke tare mulla kenan dan haka wannan ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana hota a ranar idi da fadl bin abbas da abdullahi bin abbas da ali da ja'far da hassan da hussein da wannan da aka jero ya ce wannan hadisi hadisi ne wanda yake sahihi a waje na kan wannan hujjoji ya ce mawkufin ya inganta mawkufi kuma ya inganta marfu'i haka yanzu a takaice wani magana a nan ya yi kalsanta ya rihe wannan magana yanzu mun samu hujja madogara ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana huta a ranar idi na fitir iya kabbara tun daga gida har zuwa masallaci in ya sallah ya yanke kabbara duk wannan wai neman hujjarsu ce kan tabbatar da wannan magana na wata yawan wasan gani yanzu muna magana kan lokacin kabbara ne da ake so a samu dogara ta nan sallar salama ya yi damar damar ganin sahabbai ba magana ana samun matsala su ba suna in kan abin ai ba a samun manzan allah ba ya yi ta sun yasa ga maka yadda wancan mawkufin ya inganta haka marfu'in ma ya inganta yin wannan kabbarori a ranar idi ta azumi daga gida zuwa sallah zuwa kare sallah yanzu sai bayan ci da wallahu alam ya ce wa wakatu takbir fil adha to lokacin kabbara fa a idi na layya shi kuma iya harawa min subhi ma'arafa ila asar ayyam ila asar akhir ayyam tashrik tun daga rana ta arfa tun daga asuba ta rana arfa an shar'anta an ba da dama yin kabbarori har ya zuwa asar akhir ayyam tashrik har ya zuwa la'asar da kin karshen kwanakin tashrik kwanakin sallah an ce kwanakin yayin nama muke cewa kwanakin zaman kwanakin mina wannan kwanakin da kenan ran sallah da kwana uku bayan sallah har su har la'asar ke su ya ce saha zalika an ali wa bin abbas wa bin mas'ud wannan ɗan waka kuma ce muna maganar mustahabbai tun abin ba wajibai cikin wajibai na idi mustahabbai ne na idi akwai damar yi ba ce wanda bai yi ba bai iya da laifi ko kaza ne a akwai dama akwai kaza kuma ya tabbata ana yi nan maganar da yake so kawo bayan zama tabbatar yin kabarorin a cikin kwanakin iji zuwa kare sallah amma na layya ba a samu ba ruwaya hadisi marfu'i wanda ya kayyade ga kwanakin da ƙarshen yin kabarin ƙarshen da kamar da aka wuce a na idi daga huta daga gida zuwa sallah zuwa kare sallah ko na nasu ya tabbata kan suke ko amma na azumi na layyawa shi na da ke magana ya kama ka wannan ruwaya ina ga cikin fatawar bari hamsu bin hajjar ya kama mas'ala cewa ba a fu'i ba tabbatacce wanda ya kayyade kwanakin na ayyamu tashrik na yin kabarori shi yasa anan kai aka dogara da hadisan waɗannan sahabbai ya tabbata daga sayyidina ali bin abi talib ya tabbata daga abdullahi bin abbas haka abdullahi bin mas'ud wannan ya tabbata gare su ana wannan kabarori har da asar ta ƙarshen kwanakin mina shi ne magana kurin wannan ya inganta yanzu ya ce wa'amma sigatu takabir to yanzu muna magana kabbara kabbara kabbara ita kabbara ya na sigata allahu akabar allahu akabar allahu akabar kabira allahu akabar kabira to yanzu ki soka maka masa'alar ita kanta kabbara ya ce wa'amma sigatu takabir amma siga ta kabbara kenan da talayyan da ta azumin da talayya sigar kabbarar da ake magana ya ce fal'amaru fiya wasi'un abin a ciki akwai yalwa ma'ana bakunci din da kai kabbara ta yi kurin dimu da aka yi ba a cahe kaza duk wanda aka yi ta yi mene magana don babu ƙayyadewa daga annabi sallallahu alaihi magana kenan sai kai maka amma yace wa qad sabata tashfi'u takbir an ibn mas'ud amma ruwaya ta tabbata abdullahi bin mas'ud yana yin kabbara biyu a wannan kwanakin na tashrik iya allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wallahi hamdu wannan an samu ya tabbata ya wurin suka kabara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd wannan siga ta tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud kenan kabara bibi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaji ga shi abin da ke wuce din Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah akwai ruwa ya ta kawo Allahu akbar Allah akwai ruwa ta kawo mu ya tabbata shi ma da ba wannan akwai ruwa ta kawo wa wannan duk da muna magana ko ne aka da yayi wannan sai ka ta ibnu ta ibnu mas'ud tabbata akwai karin karin wawu a wajen Allahu ta gaba ta biyu farko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd ya ishara wancan wurin kabbara ta biyu bayan ka ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd ya ga wawu ta kabbara ta biyu ta gaba kenan wannan ina ta kun gane ko lafazin da gande yake iya masu jimin basu da tayi lafazin da ibnu mas'ud Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to akwai lafazin a wannan da yake nan yanzu amin diba da ya ce allahu akabar allahu akabar la'ila illallahu sai ya ce allahu akabar wa ya ce allahu akabar allahu akabar walillah alhamdu magana ke an ƙarar shahu bin abishaiba wa isanadu sahi wannan ruwaya ibn abishaiba ya kawo wannan hadisi kuma isanadin shi ya inganta walakinahu zakarahu fi makanin akhar bi sanadin nafsi bi tajlisat takbir وكذلك روى البيهقي عن يحيى بن سعيد عن حكم وابن الفروح أبو, أبو بكر عن عكرمة عن ابن عباس بتسليس التكبير وسنده صحيح أيضا نندي أبو لك سوكا مكا وانا رواية بان يتبتد إنغانشنتا يتي حكا ibn abi shayba ya kawo wannan ruwaya a wani wuri daban da wannan isnadin kabbara maimakon biyu kabbara uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd a wani wuri ya kawo uku makabara ta zo ita ma haka wata ruwaya daga ibn abbas ita ma ya tabbata dai a takaice kabarar ukun ta tabbata a wasu wurare amma duk wanda kan sabon ne ina a takaice kamar da ya gaban farko maganar magana ta kabara wasi'un dai da kai kabbara ka samu sunna ta kabbara illa sika ce an samu ta ibn mas'ud an samu ta ibn abbas wannan wannan lafazin amma ya tabbata abin da kake kawo wannan lafazin ya tabbata ga wannan sahabbai magana kenan kai ce kusa da kai naka dokan wannan kaga zai yi fa'ida akan kirkiran naka yanzu sai salatul khawf yanzu da kenan mun kare abin da yake da alaka da sallar idi na azumi ko na layya da ababen da ake a cikin wannan kwanaki ƙarshe mun ƙare da mustahabbai su suke da yawa wannan mustahabban su ne kamamance a mana abin da yake ba dole ba in kai za a baka lada shi ne tun daga maganar wanka sa kaya masu kyau cin abinci a idin azumi kayan a ta idi jinkirta cin abinci a idi na layya sai an dawo da saba hanya da kabbara to wannan kabbara ce diye wani bayanin aka dogon bayani akan su kenan cikin mustahabbai na shidda sai yanzu salatul khawf sallah ta halin tsoro ma'ana kuna cikin halin yaƙi ne dinda wani abu ya taso na tashin hankali wanda ana ga a tsaya a yi sahu a yi sallah gaba ɗaya a kalli wuri guda akwai matsala iya buƙatar taka tsantsan ko tsaro duk halin tsoro da kama ko a gida ko a waje sai ce ƙalar lahu ta'ala wa iza kunta fihim faqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wa li'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum والتاتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليأخذوا حذرهم أتلياتهم زوال قشن آية نعم يوم وانا آية تا وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة إذن كان تكينسو كسيدا مسسلة faltaqum ta'ifatu minhu ma'ak nan iya ƙara ƙarfin hujjar masu kawo hujja da cewa sallah ta farilla bawa ba uzurin barci ba na mantuwa ba shi da uzuri a wajen Allah subhanahu wata'ala ya ce in ya kare abin da yake na uzurin shi aikin shi hirar shi ranyen shi ko ranyen su sun kare a taso a yi sallah ana biki mata ana harkoki ana, ana gada ko a kasuwa iya kama kudi ko na wani barkis ana wani ranyo in ma na wani na ministori ne ko na assembly da ake al'adamu dai a nan za ka ga babu lokacin sallah to wannan magana ce ta samu asali irin wannan sakaki ganin an ce ma ai za a rama an ce ma ka za a kana iya daga baka rama bude wannan kowa ta kawo waɗanda masu wani abin suke yi za mu kare zama mu na assembly mun kare a zuwa asam garbar ishe mai mun yi ko mun dawo gida mai maka duka duka kudin mai nawa aka yi taro na asambile tun daga sahi har zuwa kane gobe har sha biyu da an yi nijar an yi tun daga sha biyu sahi har a yi arzuhur la'asar magarba isha an shayi ba wani suka shi ga foskin sallah amma akwai foskin kafe shi ma na kafa za gani an haka yi ko a dinar haka a onzar midi ba a ba a foskin kafe a tattalin ma a san ma a yi ɗan dubara ma a wa'azar foskin kafe kaga yana ya kare a ce fuska kuma mun ji babbar barin kuɗa dini ko to a tunda an san akwai fuska fe sai a yi shi a tarazar ko a katarzar ko to wani wani katarar abu a dini bi sha wani tare kai ba sai ka ko fuska fe ba bi shi a lokacin azawar sai dai mai so mai a dini sha mai kai in lokaci ya ji ba ya tashi sai ya ga wani ya sallame sallame sai sai ya sallame amma manyan jagororin abu ya an kare eh dai kashi ko zo wanda laji aka hutsari dole ji ai a yi tsaya mun hutsari zo kashi da zo da dole kashi ka kashi shi ne dole mutum da ya dawa Allah da ka tsawon aukar han dole kashi ka ki sallah a lokaci amma ka je ka kashi da dole kai kuma ba balada a takaice wannan magana kullum muna magana wannan kullum cewa ko da an riga haka tsarin yake amma an musulmi ne su da mutane suna gafala wai da an ce tsarin nijar tsarin kasar nijar tsari na kasa kafira ba ruwan addini shi da sitin kafira kai ba ruwan addini ko to ai mu ya kuma ko musulmi ne mu musulmi muke kenan wannan tsari ne ko ka saba kasa ko lika bata kuna nan musulmi Allah subhanahu wata'ala iya daukan ku a musulmi ba ka da uzuri a wajen Allah ka ce mu ai tsarin kasa ta haka ya bada babu addini da haka kenan ba zan je ba in yi sallah a lokacin zama wannan zaka shiga hannun Allah tabbas kuma sallar da ka bari a wannan hali Allah bai karɓar ta duk sallar da ka bari kana harkokin ka yayin ka kare daga baya ga zaka yi to ba ta Allah bace Allah ya hodi inna salata kanat ala mun kitaban maquta sallah wata farilla ce da Allah dan masu imani kitaban maquta wata farilla ce mai lokaci kuma lokacin Allah mata lokacin annabi ya yi bayani gashi ya ce idan salata awwalan wa akhiran sallah tana da horko tana da karshe daga wadi ga shiga ga huta kuma ya bayyana ga shigarta kuma ga ta huta kuma ya ce azhar tana nan maradul asara ba ta kada ta zo ba la'asa tana nan maradul shams ko ne annabi yahudi azhar tana nan matuƙa la'asa ba ta zo ba in ta zo akwai ta ya ce azhar na nan matuƙa la'asar ba ta zo ba kilasar in ta zo akwai azhar ya ce la'asar tana nan matuƙa magarba ta fada ba ran ta fada akwai la'asar ya ce magarba tana nan matuƙa jabi ɓace ba ina ɓace akwai ta isha tana nan haya zuwa tsakiyar dare ruwan anan bayani na nuna ya dalla dalla ya bayani ga shiga ga huta kai haka kurin duk wani da aka kalma na rahama ka tsallake ka yanka so ya anaka kenan ba ta Allah bace ta Allah ya mata shi na kake ta kenan a nan inda har Allah subhanahu wata'ala ya ba wasu damar uzurin da suke su kare su zo su yi sallah da ya ba waɗanda suke cikin jihadi fi sabilillah amma ga sunan su ne ake magana wanda aikin Allah ne suke kuma aikin Allah ma mai hadari wanda yake tunkarar rufa rai kuma a lokacin da yaƙi ba irin namu yanzu ba yaƙin matsorata na yahuda daga gida daga cikin buro ta ma- makamin nukiliya ya je kilo dubu ya fada yaƙi ga takobi tana wulga a gabanka mashi na girma a gabanka ya kashe ɗan uwanka iya wala wala amma ka ce sallah sai ka yi ba yaƙi da zama a buro kana buro ga tsanin makami da ke je kilo dubu yaƙi irin da na kuma aikin allah ne ake jihadi ne ake na aikin allah allah ce a yi kuma a rasa rai amma Allah ce masu wannan abin bai ba su dama ba sai kun kare ku zo ku yi sallah suna anan ake karanta musu ake koya musu wa idza kunta fihim idan kana cikin su fa qamta lahum salata ka tsaye da sallah gare su faltaqum ta'ifatun minhu ma'ak a rabu gida biyu wasu jama'a su zo tare da kai kenan a raba gida biyu nan za mu ga a cikin hadisai shar a gaban sha Allah da irin tsarin da aka yi nan dai Allah ya kira wasu jama'a su zo tare da kai wal ya'khudhu asaliyatahum kajwa suna sallar ishi amma duk da an ci arbi gida biyu su ma sallar Allah ya sai rike makamun su eh makamun ku a rike a hannunka kaka aje kaga fala na an ce asalin masaukar wannan aya ta zo a wani hali musulmi da wani sallah basu ita to sai mushrikai suna jiran okaziyo suna ta ku bari ana ce ana kallon hadirin kaji ko ya kallon kowa su da musulmi suna ta ku bar su akwai wani lokacin sallar su in yayi wannan sallah ta yi musu komi in me za a yi sun yi ta har sun sani ta suka kubar su mu tsaya mu tsaya mu mai jira mu kyale mu kyale su wannan lokacin in yayi in mu suke koma me yasu wasan da sun yi ta kai daga sun fara sai mu zama ku sai mu suru daya sai mu gama da su haka suke jira suwa musulmi zama guda in sun fara sallah ana cikin wani hali ne Allah alimul gaibo shahada Allah subhanahu wataala sai sauka da malaka Jibril da wannan aya a karantar da su ga yanda za ku shi kenan babu dama kenan to kenan Allah ya ce kenan in ka tsaye da sallar aka tada sallah fartaqum ta'ifatun minhu ma'ak a samu su jama'a na musulmi tare da kai wal ya'khudhu asliyatahum amma su rike makamu fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum idan suka yi sujada wa'annan yan farko tare da kai sai falyakunu min wara'ikum su wa'antan sauran jama'a sai su zamanto suna baya wannan an ce iya da alaka da zamu ga akwai nasan hadisi wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama wanda gamin farko da aka yi ta irin wannan kahuran a gaban su suna gaba da gaba kowa ya kabbara annabi ya gaba ana kallon ga kahure a gaba kowa ka kabbara da aka kabbara annabi sallallahu alaihi wasallama ya karatu da ya ruku'i kowa ya ruku'i da aka taso daga ruku'i sai 'yan gaba suka je aka yi sujada da su ɗaya biyu aka taso da aka taso sai su 'yan baya sai suka je suka yi sujada guda biyu da kai suka sujada guda biyu 'yan baya sai aka shi da kan sai 'yan baya suka koma gaba 'yan gaba suka koma baya aka yi canja wuri kuma zuwa da kan ruka ka kaita kowa ya rukuni da aka taso ɗan sahun gaba suka sujada guda biyu su annan da manzo Allah kai sujada guda biyu tashi sai su ɗan bayan da suke suka suka yi taka guda biyu sujada guda biyu suka sujada guda biyu suka taso da suka taso sai suka yi gaba ɗan gaba suka koma baya yayi karatu yayi sura da ya rukuyi aka yi tare kuma da aka taso kuma anan su ma ɗan gaba su suka je aka yi sujada guda biyu da su da aka taso daga sujada guda biyu aka zamna sai su wa'incan su ma na tsaye suka zo suka kawo tasu guda biyu suka zamna manzala yana zamne da suka ƙari annabi ya sadama guda kowa ƙari kuma muna kallon ku gafiya daban daban da wani sha Allah kinan kinan Allah iya share da waccan kenan in kuka in kuka sujada wa'ancan suna bayan ku falikun mawrakum suna bayan ku wa ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wa'annan wanda ba su yi sallan ba su he su zo su ci wurin wa'ancan su yi sallah tare da kai nan za mu karanta za mu gama wannan gurbikin ta yi gaba ɗaya raka'a biyu wannan su koma ta yi raka'a biyu a yi ɗaya ma insha Allah gashi na gaba insha Allah yanzu dai a nan nan aya tana karantar da mu dai da wannan sallah ta Allah da ya umarnin sallah ta halin tsoro yace wal yakhudhu hidrahum wa asliyatuhum duk da wani umarni da ake na ku yi sallah akan wannan hali yace ku rike makamman ku kuma ku yi hatara kan ku saka kire kahuri abokin adawa kan ku sake eh makamman ku a kusa wannan shine aya da ta zo kan wannan sallah ta halin tsoro za mu ga kuma sunna da ta zo ta yi bayanin dalla-dalla a nasarar annabi ya yi ta a hali da yawa ya yi yaƙi da yawa ya ce sifatuwa siffa wannan sallah da aka hodi ta halin tsoro ya ce ƙadil khattabi salatul khawf anwa sallah halin tsoro iri-iri ce sallahan nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyam mukhtalifa wa ashkal mutabayina yataharra fi kulliha ma huwa ahwatu li salah وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة متفقة المعنى إمام الخطابي كي تيوا صلاة الخوف أنواع صلى هالون صورو إلي إلي كما يتي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة أنا صلى الله عليه وسلم يا وانا صلى a wasu kwanaki da ya yi ta kenan wurare daban-daban kwanaki ya yi ta wani lokaci ya yi ta wani lokaci ya yi ta kwanaki daban-daban wa a shekarun mutabayina da kaifiyar yadda ake yanta daban-daban hali daban-daban a kowanne a kowanne kwanakin da kowace kamar da ake yinta kowace ya taharra fi kulliya ma wa hadu lisala wa abalagu fil hirasa kullum iya diba a kaifiyar wacce ce ta hidacewa ga a yi sallah an samu sallah kuma ta an samu sallah kuma an ba da tsaro ba a yaudare ku ba kirjin jin zai ba ku tsaro ka a yaudare ku shi ne kun zaka ba kenan e jini da yanayi ya bada yanda yi tsaro hatta kai ana gudu ana yi Allahu akbar Allahu akbar ana gudu karshe hatta kai ana gudu ana kafara Allahu akbar Allahu akbar kana yi haba danwa kana kwance a gado kana kana shan sanyi kana shan sanyi a buru kana zamne kana kan kuce wa gudan hali ana wannan hali har ta sai ana gudu ana kafara ana dukawa ana tashi ta gobe a nuka ana maka da gudu ana maka da gudu kana haika ni gurin ka zo kana kwance a daki cikin sanyi ya spirit ka ce ka kayo ka je kama Allah sallah ba ba Allah bace ta ka ce kai shi ne ibn hazm ibn hazm ke cewa wannan sallar ba sallar dan Allah ta ce yace sallar Allah ta huce ce duk wa wanda yace mun ta Allah ce to kenan mutum bai lahi ba shi Allah ga tashi yace ga ta ga shiga ta gaftarta sai ka zo kai ba gaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware mutum biyu barci da mantuwa kadai aka ware nasi ya zo kan barci da kan mantuwa shi kuma mai barci bai lahi ba da haka mai mantuwa ba lahi bai kuma a hikima Allah manzan Allah kashi ya wakana gare shi ya mance a zuhur la'asar magriba sai da isha tara bisan laba kaka ce wani fafayi wawai annan sanar sai ya yi aikace tashin hankalin hallar na rami ake gano madina tashin hankali ana aiki kudin manzan Allah na yi nasara sabai nasara ana rami aiki aiki ba a yi ba a zuhur ba a yi ba la'asar ba a yi ba isha hatta yi tukwa aka tunanta subhanallah subhanallah annabi ce sun shiga da mu sallah madaukakiya sallah asar ta Allah cika kada cika ka kabarin su da wuta sallah mun aka bayyana amma annabi abin da ya je sallah asar muhimmancin ta ta shiga ma sallah asar ce sun shiga da mu kan sallah asar sai sai rusta sallah sallah mahitiya duk sababin amma annabi yayi jinjina magana sallah asar ce ita abu duk da sara ce sun Allah cika kabarin su da wuta kina annabi yayi mantuwa haka kuma annabi ya yi barci a sallah ba tashi ba aka makara duk wannan uzuri ne kuma ya bar uzurin haka mannan asali ta aunasiya farista liya za zakara ya ce duk wanda ya barci kan sallah ko ya mantuwa ya yi ta lokacin da ya tana ke nan kadai kenan manzo Allah ya ba damar in suka man- kamance sallah ka tana ka yi haka barci ɗauke ka ka kasa tashi ka makara ka yi ta amma haka kurin da gangan ba barci ba mantuwa to in ma kai ba ta Allah ba kai wannan shine kamar cikin fikin sunna sai fikin sunna haka nasir sabiq na Abu Malik haka ibn Hazm cikin haka Albani cikin sahih na kan masala cewa ya tabbata Umar bin Khattab Abdullah bin Umar san a yaka ta Abu Huraira Salman Faris ya kasa bai da dama duk wannan sun tabbatar duk wanda ya bar sallah guda da gangan ko hidatu ba ba yi da Allah ta Allah ta kare lan shi ya kai gaya sallah ɗaya ka bari yace kuma ba a samu wani sahabi ba kar mai lalle an zo mazhaba jamhur na malamai suna kan cewa ko da gangam kabari za ka rama haka na dan jamhur haka ke a rubuce amma ce wannan magana ta da Umar yayi Ibn Umar yayi Abu Hurairah Sulaiman ne duka son sabon su kai da tabi'ai yace ba a samu sahabi ɗaya bai saba musu kenan magana ce ta yan baya su ma Allah gafarta musu amma ba hujja ba hujja babu hujja mutum ya bar sallah da gangan lokacin da ya ga dama ce yi ta ya ce wannan kenan annabi duk a wannan lokacin annabi iya zaɓa wani abin da ya dacewa da sallah da mai kai gaya wajen tsaro ya ce fayi alaƙta lafiya fayi alaƙta lafi suwariya mutafakatar ma'ana a madinyan da aka yi ta za ka gadin ma'anar guda ce dalilin tsoro ne kuma ana ba da damar kariya don ka a yaudare ku magana kenan sai kawo siffa ta bangaren ruwaya ya kawo ruwa da imam bukhari ya kawo musulmi ya kawo da sauran wurare haka abu da haka tanduzi haka nasa'i ya ce annabin umar qal salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawf bi ihda ta'ifatayn raka'a wa ta'ifatul ukhra muwajjatul adu thumma insarafu wa qamu fi maqam ashabihim مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وأن رواية عبد الله بن عمر ودى أن وعد مكهارا لوكتنا مسلمين تبيني وكبئي بام دابل abin da ya yi in mun zo yanzu sai mun je mu anan idan muka dawo sai mu ji bangaren sunna kaifiya nawa ta zo a aikace wadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk da mun yi magana yayi ta a hali daban-daban kaifiya daban-daban amma za mu ga za mu samu ruwaya wata ka tabbatar mana irin kaifiyoyi wanda yayi a aikace insha Allah a darasi mai zuwa za mu ji wannan sauran bayanai bi iznillah he mu kenan cikin darasin he mu gama tare dan kama raba su insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته